أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yankuwa muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya wanda bisa kaddara wa shi da hikimar shi ya nufa shi mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi maɗaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe da kiyama ba hujja akan mu ba yau matashiyar darasinmu za mu tashi karantar wata manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin sujudi wato shine du'a sujudi idan ba mu manta ba darasin da ya gabata mun karanta du'a wa rafi min ruku'i addu'ar da manzo Allah ke karantawa idan ya dago daga ruku'i du'a sujud addu'ar da manzo Allah yake idan ya yi sujudi yakan ce subhana rabbiyal a'la talata marrat yakan faɗi wannan addu'ar sau uku sai zan Allah da aminci tabbata gare shi sahabi al-hadith sahabin da ya doshi hadisi kuwa huzaifa ibn yaman radiyallahu anhu shine huzaifa ibn yaman Allah ya dade shi kawo kada shi ke sahaba rabbiyal ta'ala ay unazzihu ay ina sarkake shi wa uqaddisuhu an kullun naqaisi ina sarkake shi daga duk abin da yake tawaya ne قوله ثلاث مرات ليس ثلاث مرات أن يقولها ثلاث مرات لأن قبل أنهم ثلاث مرات سوء يسحب أهل العلم ألا ينقص الإنسان في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات يستحب أهل العلم ما أبوتا علمي سناس ألا ينقص الإنسان kada mutum ya rage fin ruku'i wa sujudi a cikin ruku'in shi da sujudi an talafi tasbiha kada mutum ya rage akan tasbihi guda uku bal yazidu ala zalik a zai iya karawa akan tasbihi guda uku domin ma'aunin da ake bashi والحكمة في تكسيس الركوع بالتعظيم والسجود بالأعلى حكمة تسعى كيبي ركوعي دا جلم ماوا أما سجودي دا دوكك domin wanda zai yi sallah yake ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi a ruku'i yace kuma subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi a to menene hikima wajen keɓe azkarun guda biyu an sujuda lamma kana fihi ghayatu tawaduni sujudi lokacin da ya kasance akwai matukar kalkasar da kai lima fihi min wada'i al-jabha saboda abin da ke cikin shi na ajiye goshi allati hiya ashraful a'dha wanda goshi shine mafi daukakan gabbai alama waqidil aqdam mutum zai ajiye shi a wurin da ake ajiye digadigai kana afdal min ruku'i wannan yasa sujudi yafi ruku'i domin bawa ya fi kusa da mahalicin shi a lokacin da ya sujudi ya dora goshin shi a ƙasa sama da lokacin da ya ruku'i a wannan lokacin fa hasanun abu ne da yake da kyau tafsisuhu a keɓe shi bi mafihi sigatu af'al da sigar abin da yake yafi a ce al'ala domin ba a ce subhana rabbiyal aliyu ba sai aka ce subhana rabbiyal a'la a can kuma ba a ce subhana rabbiyal a'zam ba sai ce subhana rabbiyal azim to wannan shine hikima wa huwa al-a'la Allah madaukakin sarki shine mafi daukaka bi khilafi azimi sabani al-azim addu'a ta biyu da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantawa yakan karanta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma sarki iko tabbata gare ka ya Allah wa bihamdik muna gode maka allahumma ighfirli Allah ka gafarta ni taqaddama sharhuhu sharhun wannan addu'a ya gabata umur hadisi rakama 34 ka duba hadisi mai namba 34 sai daga cikin addu'ar da mazalla ke karantawa a sujudi yakan karanta subuhun kudusun rabbul mala'ikatu wa ruhu shi ma ta kaddama sharhuhu sharhi ya gabata kunzur hadisi rakama 5 wa 30 shi ma ka duba hadisi mai namba 30 da biyar منذ صلى الله عليه وآله وسلم يكن كرمت اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشك سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين اللهم يا الله لك سجدت غريك ني سجودي وبك آمنت لكي imani walaka aslamtu gare ka da mika wuya sajjada wajhi lillazi khalaqahu fuskana yayi sujudi ga wanda ya halicce shi wa sawwarahu kuma ya suranta shi ya fitar da shi ya fitar da tsarin halittar shi wa shakka sam'ahu shakka abu wanda ya tsaga jin shi wa basarahu da ganin shi tabarakallahu ahsan al-khaliqin ubangiji wanda shine mafi kyawun masu halitta albarkun da sun daukaka sahabi al-hadith sahabi da yake hadisin huwa ali ibn abi talib radiyallahu anhu shine ali ibn abi talib Allah ya gade shi قوله ليس وشق سمعه وبصره يزال الجنش مدنيش من الشك بفتح الشين أي فتح الشين أي فلق وفتح إذا يشي شك yana nufin falaka ya tsaga wa fata kuma ya bude domin allah maraukin sarki shi ne yake tsaga wa mutum idanu ya kuma sanya kwayar idan da za ta kalli abin da Allah ya kaddara za ta kalla washik bi kasar sin amma idan ka ce ashiku yana nufin nisfu shay'i raba abu ka fitar da rabi a cikin guda kauluhu da yace a hasan da khaliqin ay muqaddarina wal musawwirin duk wani wanda yake iya fitar da abu a bisa tsari mafi kyawu to babu ko shakka Allah madaukakin sarki shine mafi kyawun masu halitta abin nufi anan idan mutum ya dubi shi karan kanshi shi yasa Allah ke cewa fi anfusikum afala tubsirun ku duba kan karan kawun ku ba za ku san masu gani ba gani da shari'a idan mutum ya dubi irin yadda Allah ya halice shi da ni'imomin da ya masa za ka tabbatar da cewa a duk cikin halittun da Allah ya yi babu halittar da ke da kyawun tsari kamar mutum Allah ya ma zabbai wanda sun yi munasaba da jikinka kanka bai yi ma girma ba cikinka bai yi ma girma ba hannuwanka da kafafuwanka ba su ma girma ba yanzu inda Allah ya ga dama yanda yake mai rauni haka ya maka ciki irin na saniya ko na rakumiya za ka yi shi ya ma girma biya ba za ka iya ɗauka ba ko kuma yadda kake karami haka sai aka yi ma kai babba irin kan jaki ya za ka yi da shi to amma da ke fatabaraka Allahu a hasan da halittu Allah shi ne mafi kyawun masu halitta komai sai ya yi maka shi daidai wanda zai dace da gangan jikinka kuma shirin da aka yi ma shiri ne na ka bauta wa Allah ba wai an tsara ka bane dan ka zo ka ji daɗi a duniya yadda ka ga dama yadda ka so koda ya saba da yadda Allah bai so ba wannan shine hikimar ba an yi maka hannunka madaidaici don ya taimaka ma wajen bauta wa Allah an yi maka kafafunka wanda suke madaidaita ne domin su taimaka ma domin su taimaka ma wajen yadda za ka bauta ubangijinka to sai ce a hasan na khalikiyin ayyul muqaddari na wal musawwiri kauluhu da yace subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama shi ma taqaddama sharhuhu sharhi shi ya gabata unzur hadisa rafi 37 ka duba hadisin da yake namba na 37 daga cikin addu'o'in da manzo Allah ke karantawa idan yayi sujudi yakan ce Allahumma ghfirli dhanbi kullihi dukkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu Allahumma ghfirli dhanbi Allah ka gafarta min laifina ko zunubina dukkahu kaɗan ɗin shi wa jillahu da kuma da yawan shi wa awwalahu farkon shi wa akhirahu da ƙarshen shi wa alaniyatahu bayyanan shi wa sirrahu da koyon shi duk abin da bawa yayi a wannan wuri wanda shi ne mafi wurin da bawa ya fi kusa da ubangijin shi to sai mutum ya roki Allah gafaran laifin shi babban laifi da karamin laifi farkon laifi da ƙarshen shi wanda mutum yayi a bayyane da ma wanda mutum yayi a boye sahabiyul hadis sahabin da ya roshi hadisin wa abu huraira shine abu huraira Allah ya dade shi kauluhu da yace dukkahu ay kalilahu yana nufin laifi dan kada kauluhu jillahu ay kafirahu yana nufin mai yawa kauluhu dukkahu wa jillahu ila akhirih zuwa karshe tafsilun ba'da ijmal wato yin bayanin abu ne filla-filla bayan da an yi shi a dunkule wanda in ka ce Allahumma ghafir li dhanbi kullah Allah ka gafarta min laifi na dukan shi ai ya hada da wancan ya hada da wanda kai a koyi da wanda kai a bayyane da wanda yake babba da wanda yake karami to amma saboda a kawo abin a bayanin shi filla-filla li'annahu lamma qala saboda lokacin da yace aghfir li dhanbi kullah tanawala jami'a dhunubihi mujmala ya hada da dukkan laifukan shi a dungule baki daya thumma fassalahu biqawlihi sannan sai ya bambance shi da cewan shi dukkahu wajillahu wa hadha a'zam wannan shine mafi girma bil ikrafi ta hanyar yin furci wal ikrar da kuma furci dai lima lima kuturifa ga abin da mutum yake kira wanda yake na ba daidai ba daga cikin addu'ar da manzo Allah ke karantawa cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sukhtik Allah ina neman tsarinka bi ridaka da yardarka min sukhtik daga fushinka wato ina roƙonka ka yarda da ni kada kai fushi da ni wa bi mu'afatik min uqubatik Allah ina roƙonka lafiya daga barin uqubarka ina roƙonka Allah ka tsare mun lafiyata ka kuma bani daman da zan gode ma a bisa lafiyar da ka bani karka yi mun uquba wa a'udhu bika minka ina neman tsarinka daga wurinka la uhsi sana'an alai ba zan iya kidan yayyaban da zan yi maka ba anta kama afnaita ala nafsi anta kama afnaita ala nafsi kai kana nan kamar yanda kai bukanka kanka صحابية الحديث صحابية تروي حديثه هي عائشة رضي الله عنها ita ce aisha matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya dade ita qala khattabi rahimahullah imam khattabi ya fada Allah masa rahama yace ista'ada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallam ya nemi sanin Allah wa sa'alahu an yujirahu bi ridah ya roƙe shi ya tsare shi da yardan shi min suhutihi daga fushin shi wa bi mu'afatihi da lafiyan shi min uqubatihi daga uqubar shi warida da yarda wa suhuti da fishi biddani kishiyoyi ne guda biyu mutakabila ne masu fuskantar juna ai ba zai yi a lokaci ɗaya ba a ce wane yana fushi da kai kuma bai fushi da kai a dole ɗaya biyu a ce wane ya yarda da kai kuma bai yarda da kai ba a lokaci ɗaya a'a wa kazalika haka nan al-mu'afat wal mu'aqabat bil uquba haka nan yafiya da kuma kama mutum da laifi falamma sara ila zikri ma la zidda lahu lokacin da yazo ambaton abin da bai da kishiya ista'aza bihi minhu la ghayru to sai ya nemi tsarin Allah ta tsare shi bai nemi tsarin wani Allah ba wa ma na zalik abinda hakan ke nufi al istighfar shine neman gafaran Allah min at taqsir a bisa kasawa da mutum yayi fi bulugil wajibat wajen isar da abin da yake wajibi ne fi haƙƙin ibadatihi a cikin haƙƙin bayan shi wa fana'i alai da kuma yabo gare shi kauluhu da yace a'udhu bika minka ina neman tsarin da gare ka zuwa gare ka ai a'udhu bika min sukhdik ina neman tsarin ka daga fishinka aw min azabi ko kuma azabarka kauluhu da yace la uhsi fana'a alai ai la uqiquhu wa la ablughu ba zan iya cewa na kai mutuka wajen yaban ka ba a ce lafuzza na sun kewaye da matsayin ka wajen yabo zan yi dai bakin abin da nake iya kauhu da yace anta kama asnaita nafsak ala nafsi kai kana nan kamar yanda kai bu kanka i'tiraf bil ajri an fana wato furci ne cewa mutum ya kasa daga barin cikakken yabo ga Allah maɗaukacin sarki yaban da za a ce ya kewaye da matsayin Allah wa annahu la yaqdiru ala buluji haqiqatihi mutum ba zai iya kai matuƙa ba wajen haƙiƙanin yabo ga Allah maɗaukacin sarki kama annahu la nihayata li sifatihi kamar yanda al'amarin baya da ƙarshe wajen sifofin Allah maɗaukacin sarki fa kadhalika la nihayata li fana'i alai to haka nan babu ƙarshe zuwa ga lafuzan yabon ubangiji sifofi na Allah maɗaukacin sarki sifofi ne wanda ba su da ƙarshe za ka iya sanin Allah ta hanyar sifofin shi abinda ya sifanta kanshi da shi ko abinda manzon shi ya sifanta shi da shi to haka nan lafizan yabo da za ka yi ga Allah maɗaukacin sarki ba su da ƙarshe za ka yabe shi da abinda ya yabi kanshi da shi ko kuma da abinda manzon shi ya yabe shi da shi li'anna fana saboda yabo tabi'un lil mutni alayhi lil mutna alai yana bin wanda aka yi yabo gare shi fa kullu fana'in afna bihi alai wa in kathura wa qala dukkan yaban da mai yabo ya bi Allah ko da yaban yayi yawa wa qala yayi tsawo wa balaga fihi ya kai mutuka fa qadarullahi a'zam matsayin Allah madaukakin sarki shine mafi girma sama da wannan wa sultanuhu a'az karfin mulkin shi kuma shine mafi buwaya wasifatuhu akthar wa asbar sifofin shi kuma su ne mafi yawa mafi girma wa fadaluhu wa ihsanuhu awsa wa asbar fadalan shi da kyautayin shi kuma shine mafi yalwa wa asbar kuma shine mafi cika yaban Allah madaukakin sarki da sifofi irin wannan yakan gadarwa da bawa yardan Allah babban abin da bawa ke bukata a wurin mahalicci shi shine Allah madaukakin sarki yarda da shi menene zai sanya bawa ya samu yarda ta mahalicci shine yin da'a nisa sab dukkanin wasu ayyuka a duk lokacin da bawa ya kusanci ubangijin shi ta hanyar abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sunnanta a wannan lokacin bawa zai ƙara samun yardar ubangijin shi a duk lokacin da bawa zai saba wa ubangijin shi to zai ƙara samun nisa daga ubangijin shi a duk lokacin da bawa zai kusanci ubangijin shi wannan na nuna bawan wanda ya halice shi ya yarda da shi kenan gurin to sai du'aul jilsa baina sajdatayn addu'ar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake tsakanin sujudi guda anan ina son mu fahimci wani abu wanda da yawa mutane sukan rahkana daga barin abubuwa cikin abin da muke karantarwa wasu daga cikinmu idan mutum zai yi sallah idan ya tsaya kan shimfidar sallah sawa'un namiji ne ko mace kawai zai ce Allahu akbar kai tsaye sai fara karatun sura da yawa mutane ba su san cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba yakan karanta addu'a kafin ya fara karatun sallah ita ce addu'ar da ambaton ta gabata du'a'ul istifta irin addu'ar da manzo Allah yake idan zai bude sallah da yawa daga cikin mutane ba su san cewa idan manzo Allah ya yi ruku'i ya kuma dago daga ruku'i baya komawa sujudi akwai abin da yake karantawa to haka nan da yawa daga cikin mutane ba sa sanin cewa idan an yi sujudi an dawo kafin a koma sujudi na biyu akwai abin da ake karantawa dukkaninsu ma'aunai ne na sallah da tsare wa'annan ma'aunan kuma da su sallah ke cika kuma abin da ya kamata bawa ya sani sallah ita ce mafi girman ibadu a cikin dukkan ibadun da dan adam yake ita ce daya dayar ibadar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cewa har idan bawa ya cika sallar shi gobe da kiyama wani aikin ma wanda ba sallar ba ya cika domin idan an zo hisabi za a fara auna ayyukanka abinda za a fara bincikawa shi ne sallarka manzo Allah ce idan an samu sallaka ta yi sauran wani aiki wanda ba sallah ba aikin hajji ne sadaka ne karatun alkur'ani ne sada zumunta ne wani taimako da kaiwa addinin musulunci duk Allah zai ansa amma idan aka bincika da farko sai aka samu sallarka bata yi ba to dukkan sauran fa'iloli naka ba ma abincikawa Allah maɗaukakin sarki ba ya san komai cikin aikinka domin babban abin da yake bukata a wurinka sallah shi ya sa wani lokaci manzo sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a masallaci wani mutum ya zo yi sallah manzo Allah yana kallon shi da ya ƙare sallar ya zo ya gaishe da manzo Allah manzo Allah ce je ka sake sallah sallar ka ba ta yi ba mutumin ya sake komawa ya sake sallah ya dawo wajen manzon Allah ya ce mar koma sake sallah sallah ka bace ba aka yi haka haso uku karshe sai ce manzon Allah ya rasulullahi ba na iya yin wanda tafi wannan kyau koya min saboda bai san ina kuskuren shi ba bai san ina ne ba daidai ba karshen abin da zai iya yi kenan to shine sai manzon Allah koya mar sallar tun daga kabbar harama har zuwa sallama ta daga sallah wannan yasa wani lokaci manzo Allah sai ya tsaya gaban sahabbai shi suna zaune kamar haka manzo Allah ya taka ya hau mimbarin shi sai yayi sallah suna kallon shi wannan sallar ita ce ake cewa salatu ta'lim ma'ana sallar karantarwa da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sahabbai shi duk da cewa kullum a bayan shi suke sallah kullum tare da shi sallah amma saboda ya san wani abubuwan zai iya koyewa ba su gan shi ko ba su fahimce shi ba shi kuma haƙƙin isar da saƙo duk abin da kake tunanin bawa bai fahimce shi ba to fito ka yi masa gwari-gwari yadda zai gane manzo Allah da yi sallar ya ƙare suna kallon tsayuwar shi suna kallon ruku'in shi suna kallon ɗagowar shi daga ruku'i lokacin da zai yi sujudi inda zai yi sujudin ba zai ishe shi ba sai ya safko ƙasa sai ya yi sujudi ya ɗora tafukan shi da ya ƙare sai shaya musu sallu kamar ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah da wannan mutum zai iya sani cewa idan har mutum ya yi sallah saɓanin yadda manzon Allah ya yi sallah to Allah baya aka sallah shi saboda sallu umarni ne manzon Allah umarni ne kuma dole sallu fi'ilu amrin ne ku yi sallah kamar ra'aitu muni usalli mu da muke rayuwa a wannan zamanin na yanzu ba mu ga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ba don ba mu zamani da shi yaya za mu iya yin sallar da manzon Allah sai mu ba abin da malamai suka rubuta na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam sifar sallar manzon Allah tsira da amince tabbata gare shi tun daga kabbara har zuwa sallama ta wannan hanyar za mu iya gane yaya ake yin sallah ashe ba zan iya ba har sai na je wurin malamin da yake ya san sallah ba sallah irin ta kamar aikin nasu ba domin mafi yawancin mutane yanzu sallar da suke yi ganin ana yi ne kawai su ma suke ba wanda ya koyi ta wurin malami Allahumma sai dai yan kadan wanda suka koyi sallolin su a gaban malamai su ne yan kadan a cikin al'umma amma mutum ya tashi tun yana yaro ya ga yadda ake azhar raka'a hudu la'asar raka'a hudu magriba raka'a uku isha'i hudu asbahi biyu shi ma mutum sai ya dosa akan wannan wani bai ma san me ake karantawa a rukuni bai san me ake yi ba duk abin da manzon Allah ya karanta mutum bai san me yake ba wanda yake rayuwa irin wannan da Allah mu duba mu ga yaya za a yi ji dadin ibada bai jin daɗin ibada wallahi ashe koyon sallah ya zama wajibi to karkashin wannan ne manzo Allah ki gaya mana cewa awwalu ma yuhasabu alayhi al-abd yawm al-qiyamati as-salat farkon abin da za a fara yi wa bawa hisabi akan shi gobe al-qiyama shine sallah idan an samu sallar shi tayi duk wani aiki wanda ba sallar ba yayi idan an samu sallar ba ta yi ba duk wani aiki wanda ba sallar ba bai yi ba kuma ya tabbata hadisi na manzo Allah irin mutanen da suke zuwa su yi sallah da gaggawa kaga mutum kamar ana ingiza shi da fara sallar da kare ta cikin minti daya irin wanda ya tabbata cewa in sun kare sallar akan ci kuikuye sallar kamar yadda ake ci kuikuye tsumba sai mutum ya kare sai a jefa mar sallah a fuskar shi ita sallar za ta ce Allah ya tozarta ka kamar yadda ka tozarta ne na tabbata yadda wani ke yin sallah da kwangila ake badawa a yi wa mutum sallah wani in yama irin wannan sallah za ka ce ya cuce ka manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa ju'ila qurratu ayni fi salat an sanya kwanciyar hankali na da jin daɗi na da nutsuwa ta a cikin sallah baya da wani abin na warwala da yake manzon Allah sama da sallah shi yasa idan al'amari ya dame shi ya dame shi yakan kira yakan umarci Bilal da cewa ya kira sallah kuma duk irin damuwar da ya shiga da zaran an fara sallah tsira da aminci da fata gare shi sai ya ji yamanci abin da ke damu shi kuma haka tarbiyya da ɗabi'an sallah yake idan har zaka tarbiyyanci yaronka akan sallah duk wasu mashakin da ake fuskanta na rayuwa za su zama labarin in Allah ya yarda ko ba komai mu dauki ayoyi guda biyu mu buga misali da su Allah ke gaya mana cewa inna salata tanha anil fashai wal munkar kuma Allah ke ce mana wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa yau mu duba abinda muke fama da shi na karancin tarbiyya tsakanin ƴaƴa maza da ƴaƴa mata tsakanin samari da ‘yan mata yadda abubuwan suka lalace suka sukurkurci ka kai da ka haife shi ba ka da tabbas a kan shi za ka yi shekara guda kana koya wa ɗanka tarbiyya cikin sati ɗaya an rusa matarbiyyar dole yaranka zai je makarantar boko dole zai je islamiyya haɗuwar shi da wasu kome zai ke faruwa duk yadda ka koya yaranka tarbiyya yau saboda lalacewa tarbiya fa an waye gari iyaye ke tsoron zukatan ƴaƴansu ba ƴaƴa ke tsoron zukatan iyaye ba da yaro zai yi ba daidai ba amma yana tunanin yaya zai tinkari maman shi ko baban shi a'a yanzu yaron zai yi ba daidai a waje ba amma uwar tana son taimar nasiha tunani take ya za ta tinkari yaron ita gaban take faduwa shi hankalin shi kwance a yi mara magana a yi tashin hankali kuma ba abin da aka raga masa ba a raga mar abinci ko abin sha ba ba a raga masa sutura duk wani abin da zai zama matsala a rayuwar shi me yake kawo haka yau sai ka samu yara wanda za a buga misali da su a unguwa masu tarbiyya masu hankali masu sanin ya kamata in ka shiga unguwanni wala da ke gudu duk yaron da ya wata badakala ba daidai ba za ka ga ba abin mamaki ba ne yaran dai da za a ce maka wankakku ne ta bangaren tarbiyya duk unguwar da ka shiga wallahi kwara ne me yasa haka wanda kai idan ka duba ko in kin duba yanda diyarki ke miki a yanzu ke ba haka kika wata ki mahaifiyar ba tarbiyyar ta lalace sosai to kar mu dada kar mu rage na daga cikin abin da ke jefa mu matsala karancin kula da koya wa yaran musallatun suna kanana mu koya musu sallar irin yadda addini ya tanada saboda alƙawari ne na Allah inna salata tanha anil fahsha'i shan solution alfashani shan kayan maye abinda zai kaura tunanin ɗan adam alfashani sace-sace da samari ce yi matasa a yau a tare mutum a bige shi a ɗauke mashin ɗin shi a balle gida a ɗauke mashin ɗin mutum ya ajiye a ɗauke a a har ta kai ga yau kana gidanka za a kyankyana ma kofa gida cikin dare ka fito ka yi magana a ce mashin ɗinka za ka ɗauko ka bamu in kuma ka ƙi za mu sawa gidanka wuta matasa da galam na fetur a hannunsu zaman ka lafiya ka ɗauko masu ɗin kana kallo ka ba su makullin ka ja gidan ka rufe shi ne kwanciyar hankalin idan ka ƙi za su cinnawa gidan ka wuta su gudu kuma za su dawo wata rana saboda ka tsira da ranka kawai za ka ɗauki makullin mashin ɗin ka ba su kana kallo a tura mashin a cikin shi sai dai ta shafi da wani labari matasan da ke yin wannan mai ke faruwa haka inda za ka zauna bayan wani kango ka rika jin warin wiwi na tashi in ka leka sai ka samu waɗannan matasan da su ne in za ka iske wasu akan bajau na caca ana kiran sallah ba sa tashi su yi sallar mutane ne masu jini a jiki in kana zaune kana ji ana ihu an ci kwallo mutane ne masu jini a jiki wasu za su shiga gidan kwallon tun kafin a yi sallan isha'i ba su yi sallan isha'i ba subhanallah kuma har yanzu su dan musulunci ce an sawa inda zaka duba irin batsala da mutane ke yi namiji ya nemi namiji dan uwan shi banda ma namiji dake neman mace ta hanyar banza ya nemi namiji dan uwan shi ko ko in ka dubi irin da'ara da mata ke yi hanyoyi na shiga uku hanyoyin sukurkurcewa hanyoyin lalacewa hanyoyin rashin tarbiyya hanyoyin rashin sanin ya kamata duk a wa'annan batutuwan ba ma maganar sallah a ciki yau babban abin take ce ya zama matar da za su kwantu da sifa ta addini tana cikin hijabi tana cikin sutura tana taka tsantsan da rayuwanta bata yarda da ƙarya ba bata yarda da algushu ba bata yarda da zamba ba bata yarda da a haɗe kai a cutar da wata ba sai a ce ita ce local ita ce kidahuma ita ce yar ƙauya ita ce ba gidajiya kanta bai waye ba ba ta san mai duniya ke ciki ba har yanzu kanta a tukunya yake wai ba ta zama mufaƙafa ta zama wayayya sai ta zama fitinanniya tana tafiya tsirara-tsirara za ta iya tsaya da kowane namiji akan hanya za ta iya kowace irin mu'amala ta rashin daidai za ta iya kowace shigantaka a wannan ita ce wayayya in hali ya kama ta hau mota ta yi tafiya garin da ba garinsu ba za ta ji za ta yi mu'amala da kowane fitnan ne ita wannan ita ce wayayya me ke sa al'umma fadawa cikin halin wannan ga ku Allah na biya mana inna salata tanha al fahsha'i wal munkar lalle alkawari na Allah da za mu tsaya mu tarbiyyantar da ‘ya'yanmu akan sallah mu nuna musu mahimmancin sallar da barnar da ake samu a cikin yaran da barnar taro to amma abin mamaki sai yaro ya kai ga ya kare firamare ya kare secondary wani ma ya tafi makarantar gaba da secondary amma har yanzu bai iya sallah ba sai yaushe kuma idan yaron baban shi dan kasuwa ne baban shi ya fara fita da shi yana koya mar kasuwanci ya ba shekara ashirin baya har yanzu bai yi sallah ba idan abban shi manomi ne duk aikin da ake na gona ba wanda bai iya ba tun daga sassabi har daurin kara komai ya iya amma har yanzu bai yi sallah ba kuma a daidai haddi irin wannan yanayi irin wannan in yaro ya lalace kuma uban yaro ya zargi wani ya ce abokai sun bata marka za ka samu yarinya ta kare firamare ta kare sakandare ta tafi makarantar gabar sakandare har yanzu ba ta iya sallah ba wata za ka samu an yi mata aure har ma ta haihu har yanzu ba ta iya sallah ba idan ta yi aikin ba daidai ba kuma a ce wani ya ba tarbiyyanta zaman mai ta zo yi a duniya babban zaman ka a duniya mafi riba shine sallanka wannan ɗaya ɗayan aikin duk wani abu a cikin ibadu wanda ba sallah ba yana raka sallah ne yanzu yau idan zaunawa kai kana karanta alkur'ani aka kira sallah baka daina karatun alkur'anin ka je kai sallah ba ka ci gaba da karatun alkur'anin har lokacin sallar ya wuce baka da lada kuma Allah zai fishi da kai ba zai kalli alkur'ani kake karantawa ba ya umarce ka kai sallah a lokaci kaza zuwa lokaci kaza dan me zaka ki fasa karanta alkur'ani da lokacin sallah yake irin wannan in ka dubi wasa da sallar da muke yanzu yayi yawa har ta kai ga sallar kai ka ce ba ta da daraja ba ta kima a cikin mutane to Allah yake cewa wa'mur ahlaka bis salat a'a inna salata tanha al fahsha'i wal munkar duk wani abin da yake alfasha ne mai muni a shar'ance wallahi tsare sallah shine abin da zai magance mana shi sai mu zanna lafiya ta bangare daya aya ta biyu Allah yake cewa amur ahlaka bis salat wasbir alaiha ka umarci iyalinka da su yi sallah ka kuma yi hakuri akan sallah yau babban abin da ke zama barazana a rayuwar mu ke jefa mu cikin hadari talauci dazuna yi magana mafi yawanci duk me ke sanya samarin sace sace talauci kowa so yake sai yayi kuɗi musamman wani ya dora wa rashin kuɗi sai ya sa tufafi iri kaza abinci sai iri kaza mashin sai iri kaza mota sai iri kaza matar da zai aura ma sai iri kaza sai an yi rayuwa iri kaza a gidan shi amma bai da hali bai da sana'ar da zai wannan gurin da ya dorawa kanshi ya fi karfin samun shi wannan zai ba shi dama dole sai ya sata wannan zai ba shi dama idan amana aka ba shi sai ya ci amana a ɗauke shi shugaba na wata ma'aikata wanda kudaden al'umma za su shigo ta hannun shi ba haƙƙin shi ba ne amma zai rinsa ido ya ci da kuma abin da ya cin zai arzuta kanshi ya arzuta iyalin shi ya yi rayuwa a angosu rayuwar mawadata idan ana lissafa masu wadata a angosu sai an sanya da shi amma abin mamaki haƙƙin mutane ne wannan ke sanya mutum rashin tsari alƙawari na yi alkawari zan yi muku abu kaza zan yi muku abu kaza zan yi muku abu kaza kuma ba zan yi ba wannan ke sanya mutane mutum ya rage shi shi kadai ne mutum duk wani a unguwarsu wanda ba shi ba ba mutum ba ne wannan ke sa mutum ya rage a a unguwarsu ƴaƴan shi kadai su ne ƴaƴa ƴaƴan wasu wanda ba na shi ba ba ƴaƴa ba ne tsoron talauci ke sanyawa mace ta fita ta sayar da matancinta don ta samu abin da za ta biya kanta bukata tsaurin talaucin ke sanyawa yau riba kudin ruwa ya zama gama gari ba ga maza har mata ruwan kiri-kiri kudin za a baka naira dubu karshen wata ka maido dubu da ɗari biyu irin waɗannan abubuwan sun yawaita manya-manyan laifuffukan da kowane laifi guda ɗaya Allah yakan yi wa al'umma azaba a kan shi yanzu da Allah ba maganin akan jarimar liwaɗu gari guda Allah ya halakas jarima laifin liwaɗu namiji bi namiji Allah ya halakar da al'umma baki ɗaya amma zu dubi irin aikin da ake to san kuɗi da san sai mutum ya ji daɗi san sai ya huta san sai an nuna shi da hannu san sai an rika ambaton shi da sunan jin daɗi shi ke jefa mutane cikin halin ƙaƙanikali to sai Allah ce mana wa'amur ahalaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalinka su yi sallah ka kuma tsare sallan ku yi haƙuri ba mu tambaye ka arzikinka ba maganan arziki mu ne za mu lamunce maka shi kuma dududu idan ka duba arziki abinda za ka ci ka sha shi ne arziki amma ɗumbin dukiyar da za ka je ka ajiye tashin hankali ne yau da mai shi da mara shi kowa na tafiya akan manhajin da Allah ya kaddara yau idan ka ci abin da ka ci ka ci nama da ƴaƴan marmari ka fito wani ya ci tuwo ya fito ba wanda za a ga abin da ya ci akan fuskar shi da kai da ka ci mai daɗi da wancan da ya ci marar daɗi kowa rayuwa zai kuma kowa baya mutuwa sai lokacin shi yayi ashe me yafi dacewa mutum mai hankali ya duba ya kuma zaba sai ya kiyaye ka'idojin da ubangijin shi ba shi wani malamin ya rasu Allah cikin shi masu gafara yake cewa yau yanda mutane ke tsoron talauci da suna tsoron Allah hakan talaucin da bai same su ai duk koko da ake kar a fada cikin talauci ne dan adam baya son ya waye gari baya da shi a jihu yau bai damu da wannan ba a ku yi hakuri yanzu hatta mu'amalar ku mata da mazajen ku yanzu miji zai zo ya iske kin yi abinci ba daidai ba akan wannan sai ku tashi hankali musamman in yi so kayan abincin ya bada zai ce yayi asara ya kashe kuɗi an sai kayan miya an mar abinci mara daɗi irin wannan musamman inda abokai zai zo ana sa a kunya tashi yanda yake sa ido akan abincinki da abin da sitirar da zaki sanya bai sa ido akan sallar taka nan gurin bai sa ido da ɗaya rana zaki sallah ce bar dai in zo in sawa baiwar Allah nan ido in ga take sallah wai da sunan in kin yi kuskure a sallar ki ki gyara ni amma wani abu in ba sallah ba ya sa miki ido kuma miki gyara akai wanne ne fi dacewa ya sa miki ido akan sallar ki in ya fahimci kina da sakaci wajen kula da sallah ya miki nasiha ya yi miki nasiha ya ja kunnanki an ba ku taɓa manta ba na gaya muku ina tsammanin wajen ko bara ne yake ce muku wani mutum ɗan kasuwa ne wata kwastomar shi mai sayan kaya a wurin shi tana sayan kaya yakan ba ta a farashi ta je ta sai to ƙarshe dai sai abin ya wuce haddin kasuwanci har sai maganan aure ke son ta kullu tsakanin shi da ita ya san tana da hali guda biyu ta da son kuɗi son kuɗinta ya yi oba amma tana da gaskiya ba ta yin karya duk abin da za ta yi gaskiya za ta maka amma kowace hanya in za a samu kuɗi in dai ba hanyar zubar mutunci ba ce to za ta yi ba abin da ya sha mata kai to amma kuma duk in ta ce ta tsare ma amara ta tsare ma kenan in ta ce za ta yi za ta yi in ta ce ba ta yi ba ta jin nauyinka kuma ba ta maka mujamala ta yaudare ka bayi za ta yi ba ta ce maka za ta yi kuma ba ta kallon girman ka mata kuljini a in za ta yi za ta yi kawai in ba ta yi ba ta yi ya san ta da wani ɗabi'ar guda ne to sai dai matsala ba ta sallah kuma ba wai koyewa take ba shin baki yarda da sallar ba take ta yarda da sallah duk abin da musulunci shin fita kawai dai ita shi ne ba ta yi saboda sallah na ɓata mata lokaci amma duk da wannan miskini sai ya daure sai ya aure ta a bisa wata manufa da yake da abu ta zauna tsawon lokacin ba ta sallah amma in bacci yake za ta tada shi lokacin sallah yake yake sallah ita ko tana kwance ba ta sallah ya zauna ya mata nasiha ya yi mata nasiha mafi yawanci in zai jawo mata ayan alkur'ani tare za su ida da ita in zai karanto hadisi tare za su yi da ita in yi mata bayani sai ta nemo wani bayanin sai ta yi markarin bayani a kabin gida amma ita ake wazi ta ce marwa na kai haƙuri ina son ka sallar yi ne kawai zan yi ba sai ce to shi kinan wuri turan nan sai shawara sai shi da Allah wancan abin da nake so zo dai mu yi magana da ke ki rika yin sallar amma ni zakewa sai zan yi ta ce to ta yarda in ta kuɗi ce za ta tsaya aka yi tsada a kullum kowace sallah za ta yi mar a naira ɗari biyar in ta yi sallah biyar tana da dubu biyu da ɗari biyar da Allah wace sana'a za ka yanzu a matsayin kana mai ƙaramin ƙarfi kullum ka samu dubu biyu ɗari biyar to da yake yana da kuɗin shi a kullum yana samun riba da tafi wannan ɗin sai ce amma da shari'a sai fa na koya miki sallar yanda zaki tun daga farko haka kike ta yarda irin wanda kake so haka zan maka ya lissafa mata ga yanda zaki sallar kabbarar harama karatun sura daman ta iya alƙawali kin dauka tace na dauka tsakani da Allah shikenan to in ya fita ɗabi'an shi da safe baya dawowa sai bayan sallar isha'i to in ya shigo da yayi sallama in ta ce wa alaikum salam sai da marhaba ya kawo kuɗi sannan a ci gaba don shi da haka daman yana shigowa dubun shi da ɗari biyar a hannu in ya ce assalamu alaikum ta ce wa alaikum assalam sai ta bashi hannu sai danka mata sai ta lissafa to kuma sannan sai a shiga batun me za a yi nan gaba to haka suka zauna yau da gobe shi bai kasa ba ita bata kasa ba to sai aka yi muwafaka ran nan sai jini ya zo mata ta yi asubahi ta yi azhar ya fita da ya dawo ya ba ta kudin sai ta ɗauki naira dubu sai ta mai duma sauran sai ta yi aka ce ai al'ada ne ban yi sauran sallolin ba na yi asubahi na yi azhar kaga alamun ta da amara ke ne aka tafi aka tafi aka tafi cikin nufi Allah sai sallan ya fara tasiri a jikinta yake ubangiji ya rufa shi da rahama sai ta fara fahimtar cewa irin kwanciyar hankali da nutsuwar take samu in ta yi sallar wallahi da can ba ta samu wannan kuma sai ta tabbatar cewa babu abin da ya gadar mata da wannan jin daɗin da nutsuwa da kwanciyar hankali kamar sallah turan nan bayan ya fita sai tunani ya zo mata kala-kala ta saƙa wannan ta sunce wannan ta saƙa wannan ta sunce wannan kawai sai fishi ya kama taranta cewa ashe sandawa da yake cewa yana mini ba na gaskiya bane yawai na ma taɓa ganin a rayuwa inda za ka ɗauki sallar ka ibada ka saida ya ma ɗauki bayan tunani ke na ban da hankali yanzu kenan idan mun je alkiyama duk ladan sallan a ɗauka a bashi ni in tashi a tuta babu shi kenan da ya shigo gida ya sallama salamu alaikum wata amsa ba tana zo salamu alaikum shi kenan sai kalle ta yaran ta bashi to ni wance yau waye zai bata mu al'amari ki wa shigo gidan nan sai ta hayyako mata ashe kai da baka kauna ta baka so na kai baka da mutunci kaza kaza sai ya tsaya hakuri me ya faru shi sai ya dauka wani zance aka zo aka kwarmata mata ko aka ce mata kaza take fada karshe ce wance ya hakuri abinda ba mu fahimci juna da ke ba cikin kwanciyar hankali ba na tsammanin za mu fahimci cikin tashin hankali yace ina son kina aure ki kina so na kika aure ni me ke faruwa yi mun bayani in na sani in gami ta ce zancen sallah da nake sai dama daga yau na daina sai shakariya kike ai yanzu ma ka fara ita ku ta ce bata sai da cewa na sai da ta kotu yau kafin ka ce mai rikici shi da ita a gida har makwabta na ji ya ce ai sai da muka yi yarjejeniya rubutu muka yi da ke ga takarda a rubuce ce ta fasa sai allah ƙarya yake to fa sai da rai ya ɓaci sosai shi ma ya rike kamar da gaske kuma dama abin da yake so kenan wurin ƙarshe har sai da nata mahaifan suka shigo nashi suka shigo kamar wani tashi hankali ba a zo a zauna a yi zaman sasanci sai shi to ya yarda za a yi zaman sasanci ta rike bar biyu ta kanta uku ta ce wala ko zaman tahiya bata in ta yi kanta tawa ƙarshe aka taru ana bashi haƙuri ai kai mata kace in sauwa ake zaka iso ka kama ta ƙarshe sai sha ya amince ta ci gaba da sallar Allah ya sanya albarka a cikin dukiyarta daga ƙarshe take bashi labarin ga yanayin da take ji ga kuma irin tunanin da ta rika yi ga yanda ta ji Allah ya jefa mata tunani da kuma tsoro a ranta har ta ga cewa ba ta da abin yi mafi muhimmanci a duniya kamar sallah ya ce mata wallahi wannan hikimar shi ne abin da ya sa na aure kici na san baki sallah amma fata na yaya za a yi Allah shi yadda ke ta hanya ta ya ce ba wai don ina son ki irin sanda ki tsammanin mace na yi wa namiji ba don wannan ba ya ce guri na a ce a matsayin ki na musulma da da ba ki sallah wani dama zan samu yanzu in maido ki kan wannan turba wannan bai isa jihadi ba to wallahi yan uwa al'amarin sallah mutum baya jin daɗin sallar sai wanda ya santa shi yasa abdurrahman al-akhdari yake cewa lissalati nurun azim sallah tana da haske mai girma amma ba wanda ke samun hasken sallah sai masu tsoron Allah yanda ka san mai azumi in ya sha ruwa yana jin daɗi da nutsuwa a ran shi galibi haka bayan Allah suke idan sun shiga sallah suna yi to wannan karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi cikin sallah yake abu ne da ya zama wajibi ba wai zabi bane mutum yace in na ga dama in yi in na ga dama in fasa ba ka da wanda zai yi ma garkuwa ga ubangiji gobe alkiyama ba wanda zai taya ka ba da ansar abin da za a tambaye ka lokacin da za a yi ma interview ba babanka a wurin ba babarka ba ɗanka ba diyarka ba miji ba mata kowa karen shi ke yi manzo Allah ce ya je shi Fatima cewa abinda na mallaka na dukiya ta Fatima ki tambaye ni anan duniya in baki amma tsakanin ke da mahalicin ki ki kyauta masa rana ce da Allah ya gaya cewa yawmi firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idin sha'anin yughni mutun zai gujewa mahaifin ka duba yanda kake san mahaifinka anan duniya in aka ce kwatanta san da kake wa mahaifinka ba ka iya kwatanta shi ka duba yadda kake son mahaifiyarka yadda kake son diyarka yadda kake son ɗanka a yadda kake son matarka yadda kake son mijinki amma gobe alkiyama wasan boyo ake yi saboda ka san ka shiga haƙƙi an shiga haƙƙinka kowane mutum abin da ya dame shi a wani ranar ya dame shi to babu abin da zai ba wa ɗan adam kariya daga barin matsalan wannan ranar wallahi sai tsare sallah idan mutum ya kyauta sallah a rayuwar shi rayuwar duniya wani abu ne da yake zuwa yana wucewa zuwa yake yana wucewa amma alkiyama shi da gidan da in an je dundundun ne ba maganan wucewa ba maganan tsufa ba maganin karewa idan mutum cikin ni'ima yake ni'ima ce wadda ba ta da ƙarshe hakanan idan mutum cikin tashin hankali yake tashin hankali ne wanda ba da ƙarshe kuma tsarkin iko ya tabbata ga wanda ya gidajen guda biyu halin da mutum ya samu kanshi sai dai hauhawa ba ci baya ba idan jin daɗi mutum ya samu kanshi a ciki to wannan jin daɗin kullum lullunkuwa ke kullum ta Allah kullum ta Allah hakanan idan azaba mutum ya samu kanshi a cikinta lullunkuwa take yi kuma ba a sabawa da azabar lahira wahala ta duniya mutum ke sabawa da ita amma wuya ta gobe da kiyama wala ba ta sabuwa ka ce wai an yi an yi har ma jikin ka yanzu ya dausa shi ya saba wane mutum abin ya fi karfin tsammanin mutum bangije sauƙaƙe mana addu'ar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke karantawa bayna sajadataini tsakanin sujudi guda biyu yakan ce rabbi gifirli rabbi gifirli idan mutum yayi sujudi ya dago ya zauna to zaman da sai ce rabbi gifirli rabbi gifirli kafin ya koma sahabiyul hadis sahabin da ya rawaita hadisin huwa huzaifa ibn al-yaman shine huzaifa ibn al-yaman radiyallahu anhu Allah ya dade shi جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ya zo a sallar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake yi da dare wa qiyamihi tawil da kuma tsayuwa da yake doguwar tsayuwa yakan karanta al-baqara da an-nisa da ali imran baqara an-nisa ali imran su manzo Allah ce karantawa wannan yasa kafafun shi har suke kumbura saboda tsawon tsayuwa warku'ihi alladhi huwa na hau ne haka na ruku'i nashi wanda tsawon ruku'in ya kusa tsawon tsayuwar wa sujudihi na hawa zalik haka sujudin nashi shi ma dogon sujudi ne wa annahu kana yaqul ya kasance yana faɗa baina sajdatayn tsakanin sujudi guda biyu yakan ce rabbi gifirli rabbi gifirli wa yajlisu bi qadri sujudihi yakan zauna gwargwadon sujudin shi wa hadha yadullu ala annahu kana yaqul wannan ke nuni cewa abinda manzo Allah ke cewa rabbi gifirli akthara min al-marratayn al-madhkuratayn fil hadith yana fadan haka saboda sama da sau biyu yakan faɗi wannan rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli bal kana yukarrir manzo Allah yakan maimaita wannan wa yulihku fi talab al-maghfira ya kuma nace wajen neman gafara ni ta roƙon Allah madaukakin sarki akan Allah ya gafarta masa daga cikin abin da manzo Allah ke karantawa a cikin sujudi in ya dago ya zauna yakan ce Allahumma ghfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni sahabiyul hadis sahabin da ya rawaita hadisin wa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma shine Abdullah ibn Abbas Allah ya dade shi da baban shi fadan shi da yace Allahumma ghfirli ai zunubi a wuktisari fi ta'ati Allah ka gafarta mini zunubaina ko kuma ka gafarta min takaitawa wajen yi mafa domin akwai wurin da ya kamata a ce mutum ya zage dan sai ya yi aiki da yawa amma saboda ajizanci na dan adam da biyo son zuciya sai mutum ya kasa to sai mutum ya lauki gafaran Allah madaukin sarki gafarta masa qauluhu fadan shi da yace wa rahamni Allah kai mun rahama ay min indik ka yi mun rahama daga gare ka labi amali ba da aikina ba domin wani aiki za ka yi wa Allah maɗaukakin sarki a ce aikinka ya yalwace ka Allah ya ma gafar har ya baka aljanna a sai dai jin kanshi da rahama shi aw rahamni ko kuma Allah kai mun rahama bi qabuli ibadati da ansar ibadata qauluhu fadan shi da yace wahdini Allah ka shiryar da ni ay waffiqni li salihil a'mal Allah ka yi min muwafaka ka datar da ni da kyawawan ayyuka qauluhu fadan shi da yace wajbirni min jabaril azmil maksur wato shine kari a dora kashi wanda ya kari al azm shine kashi al maksur wanda ya kari la min al jabr alladhi huwa al qahr ba yana nufin karfa karfa ko fin karfi na zalunci ba wal ma'ana abin da yake nufi an tasudda mafakiri wa tugnini ubangiji ka toshe duk abin da yake matsala a rayuwata Allah ka wadata ni ma'ana abin da zai sabbaba min talauci da halin babu to ina roƙonka Allah ka raba ni da wannan ka wadatar da ni qauluhu da yace wa afini Allah ka bani lafiya ai min albala'i fi darain shine bala'i a gidajen guda biyu gidan duniya da kuma gidan lahira awul amradu zahira wal batina ko kuma rashin lafiya na bayyane da kuma rashin lafiya na boye domin daga cikin rashin lafiya na bayyane abinda muka san shi shine abinda idan mu ke gani ko wanda mun san shi a cewa ne zazzabi yake wani ciwon kai yake wani na dauke da rashin lafiya iri kaza wannan amrad ne az-zahira akwai kuma amrad al-batina shine matsalolin da ke da alaka da zuciyar mutum a cewa na akwai jahilci tare da shi akwai karancin tawakkali akwai rashin yaƙini tare da shi babu ko shaka wa'annan amrabul qulub cututtuka ne na zuciya su ne mafi hadari a rayuwar dan adam sama da cutar gangan jiki mun fahimta da kyau akwai rashin lafiya da dan adam ke yi a gangan jikin shi masu hadari wani sa'in har rashin lafiyan yakan kai a kyamaci mutum to amma rashin lafiyan gangan jiki ba shine mafi hadari ba samar rashin lafiyan zuciya rashin lafiyan zuciya shine mafi hadari a cewa na baya da tausayi wani baya da hakuri wani baya da imani wani baya da abubuwa da wanda ke mashakili na zuciya qauluhu da yace warzuqni Allah ka arzuta ni ai bi fadlika wa minka Allah ka arzuta ni da fadlanka wa minka kuma daga gare ka ƙaunuhu warfa'ani faɗan shi dai ce warfa'ani Allah ka ɗaga ni aifin daraini yana nufin a gidaje guda biyu bil ilmin nafi wal amal salih da ilimi mai amfani da kuma aiki na gari ilimi mai amfani da aiki na gari da wannan za mu fahimta cewa akwai ilimi mai amfani akwai ilimi maras amfani ilimi mai amfani shine ilimin da mai shi ke aiki da shi ilimi maras amfani shine wanda mai shi ya mai da ilimin shi ilimin ado wanda ilimin shi baya umartar shi ilimin shi baya hana shi ilimin shi baya hana shi aiwatar da abubuwa na asha to wannan shine ilimi maras amfani wanda kuma musiba ne akan mai shi amma ilimi mai amfani wanda in da kana abu na kuskure saukin baka sani ba sai ka gane cewa yanzu ba daidai bane to sai ka bari to wannan ilimin ka ya zama ilimi mai amfani kenan shine abinda kowane bawa na gari kullum yake roƙon Allah madaukin sarki Allah ya arzuta shi da ilimi mai amfani ilimi na gari muna roƙon Allah madaukin sarki da rahama shi da jin kanshi tausayin shi ya arzuta mu da ilimin da zai zama mai amfani gare mu a duniyar mu da lahirar mu da kuma kyakkyawan aiki aiki mai kyau shine irin aikin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyas domin duk aikin da ya saba wa abinda manzo Allah ya koyas duk yanda kai mai aikin kake ganin mai kyau ne to baya zama mai kyau a wurin Allah madaukakin sarki yana ga yan wani wurin ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladan shi wanda ma kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalli ƙasar da kafici da kafirai abin da ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu cika da imani ɗan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ƙara musu lafiya ina roƙon ki Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawalta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kuɗin cutar da addininmu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon kai Allah kai mana maganin su ta hanyar da kaga ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da ke kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna da kunkai Allah ka samu karfin zukatan mu ka samu karfin shaitani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu cika da imani Allahumma ja'alna fid dunya mutadin wa fil akhirati marhumin wa bi ta'atika amilin wa bi kitabika mutadin wa bi sunnati rasulika akhidin wa fil layli qa'imin wa bin nahari sa'imin wa li ni'matika shakirin wa li alaika hamidin wa fi ibadika salihin ومن البلاء محفوظين ومن الشدائد محجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك فائزين وعلى آلاء الليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين